الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة أشرين دا بير دوات الربيع الآخر جرم أيكي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1447 da ya mawafaka da 17 ga watan goma shekara ta 2025 ci gaba da darasi na biyu a littafin al'aƙidatul wasiƙiyya wallafar babban malami shaikhul islam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata an ɗan yi bayani a takaice dangane da abin da ya shafi tarihinsa wanda yana daga cikin malamai masu wato ababen faɗa a tarihi da yawa saboda rayuwarsa rayuwa ce ta gwagwarmaya to idan mutum ya zamo dan gwagwarmaya ko a harkar duniya ne to za ka ga tarihinsa zai yawaita so ya yi gwagwarmaya ta addini ta fuskoki daban-daban to shi yasa abubuwan faɗa suna da yawa a kansa to amma dai za mu takaita sauran za ku iya karantawa da kanku saboda ya yi bayani mai tsayi a kansa saboda haka ahmad ibnu abdulhalim ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rasu hijira na da 728 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan dimashka siriya a nan allah ya karbi ransa har yanzu kabarinsa yana nan a wata makabarta da ake kira makabartar sufaye sannan yana da littattafai da yawa ba wannan kadai ba ne kusan galibin rubuce-rubucensa akan aƙida ne saboda duk gwagwarmayat an yi ta ne kan tabbatar da tauhidi to shi yasa mafi yawan littattafansa za ka ga yana magana ne akan aƙida saboda a zamaninsa alfiraƙu dalla sun bayyana da yawa daban-daban kuma allah ya hore masa yana da guzuri na larabci sosai hadda yare ma na yahudanci duka yana ji zai karanta littattafansu kuma ya zo da larabci ya yi musu raddi kamar yadda ya raddi ga kiristoci a littafinsa aljawabu sahih liman baddala dinal masih raddi ne ga kiristoci kan maganganunsu to haka ya yi rubutu da yawa kuma cikin littattafai na aƙida da ya rubuta akwai littafin wanda ya shahara da alhamawiyya shi ma yana magana akan abin nan tauhidi na musamman al'asma'u wa sifat sannan ga risalarsa a tadamuriya a tadamuriya ita ma tana nan an buga ta su kusan almajirinsa alhafizu zahabiyu rahimahullahu ta'ala ya ce ya samu rubuce-rubucen shekul islam littattafai kusan dubu da ya rubuta littafi dubu saboda allah ya taimake shi da saurin rubutu rubutu bai ba shi wahala rahimahullahu ta'ala kamar yadda wancan satin mun faɗa cewa ita wannan risala ɗin ya rubuta ta tsakanin bayan sallar la'asar zuwa magariba yana gincire ba ma zaune ba dama fatawa an kai masa ya ɗauki alƙalami kawai sai ya abin nan to Allah ya gafarta masa amin eh to za mu shiga kai tsaye cikin littafin a shafi na 91 na'am
an ga wurin shafi na 91 inda malam ya ce alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi na'am liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida na'am
to shekul islam ya buɗe littafinsa da hamdala wasu annusakh babu ba su kawo basmala ba kawai ya buɗe ne da alhamdulillahi lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wasu kuma annusakh sai da an ka ambaci bismillahir rahmanir rahim na'am
wanda haka koyi ne da littafin Allah na'am an so in mutum zai rubuta littafi ko wasiƙa to ya fara ta da bismillah saboda in ka buɗe alƙur'ani abu na farko da za ka fara gani basmala haka kuma rasa'il da ma'aiki ya dinga aikawa to su ma yakan buɗe su da basmala haka kuma al'adar ta gudana wajen malamai marubuta tun daga malamai na hadisi tafsiri fiƙihu da sauransu duka suna farawa da basmala wanda daga bisani to shine sai a shigo da wato khutuba wanda ita ce anan malam yayi eh to wannan su ne su ne sunna dan zaka rubuta littafi kai basmala sannan ka yabi Allah subhanahu wata'ala kana iya yin khutbatul haja inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har zuwa karshe wannan ita aka ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama eh duk da malamai suka ce ba lazim bane a matsayin farilla dole dole sai ita amma dai an so a bata kulawa sosai da sosai ya fi ka yi larabcinka ko na malaminka ko na wani an gane ko? To wannan shi ne ya ce alhamdulillahi wato jinsin godiya ya tabbata lillahi ga Allah an sha bayani cewa alhamdu wato daga cikin ma'anoninsa shine yabo da godiya ga wanda yake yayi ni'ima saboda ya cancanta a gode masa Allah subhanahu wa ta'ala samar da mu da ya kawai wannan ya isa ya zamo ni'ima to wannan ya cancanta a gode masa Allah zai arsala wannan da ya aiko rasulahu manzonsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama bil huda tare da shiriya tare da shiriya wato shine abinda annabi yake karantawa na ayoyi da kuma hadisai duk wannan sun shiga cikin alhuda na fatar an gane su ne shari'a din su ne shari'a din to shi yasa zaka ga in ka bi alqur'ani ka bi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga ka shari'a amma da zaran ka ga mutum ya bace to baya kan alkitabu was sunna saboda gare su ne za a samu shari'a din duk abin da ba su ba to babu shari'a a cikinsa shi yasa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in har kuka bi abin da annabi ya zo muku da shi kuka yi aiki da shi kuka yi mai biyayya to za ku shiri kaga mafhumul aya in ba ku bi shi ba ma'ana abin da ya zo da shi ba ku bi ba ku yi aiki da shi ba to ba shari'a tare da ku to shi sa duk wanda haga baya kan shari'a to bai riƙe abin da manzon Allah ya zo da shi da gaske bai zo ba na'am saboda haka ma'aunin cewa wane yana kan shari'a ko bai kan shari'a to wannan shine babban ma'auni rayuwarsa akan me take shi za a auna an gane na'am shi za a auna wa dinil haqq da kuma addini na gaskiya eh an an ce wa dinil haƙƙi ne saboda lokacin wasu na da awa addinai kala-kala irin masu bautan lata da uzza da sauransu da manata su ma suna da awa addini suke yi ko ba haka ba kamar yadda yanzu za ka ga akwai to ko wancan zamanin akwai ga kiristoci su ma suna wannan da'awat cewa suna kan addini ga yahudawa ga masu addinin kala-kala amma nan duk ba addinin gaskiya ba ne addini ne na ƙarya sallallahu alaihi wasallama to shi kaɗai ne ya zo da addinin gaskiya liyuzhirahu domin Allah ya rinjayar da shi aladdini kullihi akan addinai gaba ɗaya mana me dalilin da yasa Allah ya turo ko hikimar da ta sa Allah ya turo annabi da shari'a da addini na gaskiya shine don ya rinjayar da addinin akan dukkanin sauran addinai eh az-zuhuru anan shine al-ulu wal-irtifa' to wannan in mun mayar da zamirin zuwa ga addini li yuzhirahu hudin na in mun mayar da shi zuwa ga wadinil haqq an gane to sai ya zamo Allah ya aiko annabi ne da shari'ar don ya rinjayar da addini akan sauran addinai na ƙarya wasu kuma suka ce a damirin ana mayar da shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana li yuzhirahu domin Allah ya ɗaukaka annabi ya rinjayar da shi an gane aladdini kullihi akan sauran addinai gaba ɗaya sai zan ba wanda zai samu ɗaukaka da kima to sai in ya bi abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama to shine ya ce wa kafa billahi shahida wakafa ya isa ai wakafa Allahu shahidan baɗin nan malamai suna kiranta da sila ma'anar sila akan ƙara ta da a ƙawata kalima a kuma wato saboda mubalaga amma asalin zancen wakafa Allahu shahidan Allah ya isa ya zamo mai shaida akan cewa shi manzon Allah to da addinin shari'a ya zo ya zo da shirya kuma ya zo da addini na gaskiya sauraka in ma ku ba ku ba da shaida ba to shi Allah ya bayar ya bayar ko ka yadda annabi shi ya zo da musulunci ko ma ba ka yadda ba to Allah shi ya riga ya yadda kuma ya ba da shaida akan haka ya ce wa ashhadu Allah ilaha ina mai ba da shaida ina mai kudurtawa shahada a nan shine al'itirafu wale itikadu shaida a addini shine ka faɗi abin da har a zuciyarka haka ne to wa ashadu ina mai shaidawa Allah ilaha babu abin bauta illallahu sai Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu baya da wani abokin tarayya wasu ka ce Allah ilaha ita la ilaha ɗin nan an ɓoye mata labari tun daga ala na lil jins a ambaci sunanta shine ilaha to amma an ɓoye labarinta shine sukan ce akan kaddara shi da haƙƙun an gane la ilaha haƙƙun illallah haƙƙun ɗin da aka kaddara sai zama matsayin labari ma'ana babu Allah na gaskiya sai Allah ba abin bauta na gaskiya sai Allah ko kamar yadda ya faɗa a wata aya zalika bi anna Allah huwal haqq eh a gani huwal haqq Allah shine abin bauta na gaskiya eh to sai ce wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu ababen nan da suke bauta kuma bayan Allah ƙarya ne duk wani abu da zaka ji an ce ma a bauta masa ƙarya ne ba Allah bane kare bata ma lokaci to na faɗi haka ikiraran bihi kuma ina mai furici da wannan tauhidi bihi din yana komawa zuwa ga abin da ake hararuwa na ƙarƙashin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shine tauhidi kenan eh yawwa annafi da aka samu wal isbat eh la ilaha wannan korewa ne Eh, to shi yasa da zarar musulmi ya ce la ilaha to ya kore duk wani abin bauta illallah ya tabbatar da bauta ga Allah wahdahu la sharika lahu eh to shi yasa akwai mamaki ga mutumin da ya yarda da wannan kalma ya faɗe ta kuma a ganshi yana bautan wani abu kuma bayan Allah eh to ma'ana shekul islam yake cewa ina mai itirafi bihi da wannan tauhidin so da haka waccan shaidar da na cewa ashhadu to ba wai da awa ba ne a har a zuci ina faɗa da harshe kuma a zuciya ta ma haka ne wa tauhidan da kuma kaɗaita shi shi Allah subhanahu wa ta'ala to da ikiraran da tauhidan dukkaninsu masdarai ne shi ikiraran yana koma ma ashhadu a zai zama masdari ma'anawi kenan eh duk da kuma in mun fassara wa ashhadu da wa abin nan uqirru to sai ya zamo kenan kaga ikiraran ya zamo masdari lafzi kenan an gane yawwa tunda ma'anar da ke wancan ita kenan eh ko kuma a masdari dai ne dai ma'anawi sai zan sun yi ma'ana da sun yi tarayya da ma'ana wa ashhadu din shaida ake nufi shi kuma ikirarin ana nufin itirafi furici da yadda da sallamawa shi kuma tauhidan yana koma ma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ma'ana na faɗi haka ne tauhidan don kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala to da haka wannan kalima babba ce babba ce kuma shi tauhidin nan kashi-kashi ne akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin asma'i wa sifat duka malam zai bayanin su akwai tauhidin da ya shafi ɗayanta Allah da bauta duk abin da yake bauta ne ba a yin shiga kowa in ba Allah ba akwai kuma tauhidi na ar-rububiyya shine aikin bawa ke abin nan aikin Allah kenan kaɗaita Allah a cikin ayyukansa ifradullahi fi af'ali kaɗaita Allah a cikin aikace-aikacensa halitta da yake yi da gudanar da abubuwa to kai da ba mai yin su ba mai tarayya da Allah a cikin su shi kaɗai yake yin abin sa wa da hula sharikalau jingina su ga wani Allah to shirka ne yawwa sanan da kaɗaita Allah cikin sifofinsa da ainihin sunayensa wasu malamai suka ce akwai tauhidi na hudu shine tauhidul mutaba'a wanda shine zai ishara a kansa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida haka kuma ina mai shaidawa ina mai kudurtawa lalle annabi muhammad bawan Allah ne manzansa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ana kiransa da tauhidul mutaba'a yadda ka ɗayanta Allah an gane wajen bautan da kake masa da wajen kasancewarsa shi kaɗai yake gudanar da ayyukansa bai da mataimaki ba wani da ya tarayya da shi ka kaɗaita shi a wajen sifofinsa da sunayensa to haka shi ma manzan Allah sai ka kaɗaita shi da risala eh wannan ibadar da kake yi to Allah ya tsara takan zo ne ta hanyar annabi Muhammad saboda haka in wani ya koma gefe ya ce maka ga wani abu ya zo maka da shi amma ba ta hanyar annabi muhammad ba to tauhidin ka bai cika ba babu tauhidin mutaba'a eh kaga ce wanka da kake yi wa asharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a gani wa rasuluhu eh to cewa wa rasuluhu kaga ba a shigar da kowa ba eh sayyidina abubakar bai ciki bai cikin wa rasuluhu din nan umar ma haka usman ma haka aliyu ma haka sai na ga wani wali ko wani shehi ko wani malami duk ma ba sa ciki da allah ya tashi aiko annabi shi kadai ya aiko shi har da dan rakiya babu babu haka abubuwa ne cikin sauki to shi yasa tauhidi bai da wata bai da wata wahala eh, abubuwa ne a fili shi aka ba sako shi ake karɓa addini daga wurinsa duk abin da za a ce addini ne ana samun lada in an yi shi eh? ana kusanta Allah saboda shi to in dai ba ta hanyar annabi ya zo ba addini ba ne kuma Allah bai san da shi ba eh, duk abin da ba annabi bai san da shi ba ba addini ba ne an gane yawwa in dai abu ne wanda yake da bukatar lada in kai za ka samu lada da sauransu duk wasu abubuwa da za ka gama daga baya malamai sun fitar to in ka koma sai kaga suna da tushe suna da tushe sun fitar da su ne daga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama amma abin da za a zo maka da shi shi karan kansa a ce yana tsayin gashin kansa kuma yana da lada ta musamman to wannan dole sai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ana kiransa da tauhidul mutaba'a eh kuma anan ne duk sanda aka ce maka fatawa kaza ko karatu kaza to akan auna shi ne da na annabi in ya saba ma na annabi to na annabi ake doka sai a na wancan amma lokacin da ka bar aikin annabi da maganarsa ka riƙe ta wani to kaga baka kaɗai ta manzon Allah ba a risalarsa a bibiyar a mutaba'arsa duk inda za ka ji alala ce a bi annabi shi kaɗai yake cewa a bi shi bai kawo su an gane? ka gani? sai ce wa sallama Allah ya daɗa aminci tasliman mazidan aminci wanda yake mai ƙari mazidan ai za'idan eh ma'ana za'idan alasala wanda zai zamo ƙari akan salati ma'ana Allah ya yi masa salati da kuma taslimi wanda yake ɗoriya akan na salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duka dai wannan malam yana shimfiɗa ne a kamin ya shiga manufansa duka wannan yana maka ishara cewa littafin ya kunshi tauhidi ya kunshi aƙida ya kunshi kaɗaita Allah wahdahu la sharika lahu to shi yasa malam ya bude shi da wannan mukaddima takaitacciya to saboda lokaci nan za mu tsaya wani sati sai mu shiga kai tsaye bayanin matsaloli abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh